أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ذاك أدواركم أولنا حلقة مثال البركة inda muke taruwa domin tunatar junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu. Yau talata takwas ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan zawiya a wannan gari namu na Tufanta. Allah subhanahu wa ta'ala muke roka da ya mana jagoranci kan abin da za mu karatu a kai. Yau kuma halka ta farko halka ce ta ahwalin tafiya. Malam ya ce, Hamisan, na biyar, annazaru للمداوة kallo domin yin magani an gani ko kallon mace domin yi mata magani kai likita ne ga kulwa ko wace ga ade ba ta da lafiya yanzu an kawo ta sai kuma likita ne to za ka iya kallon wannan matar ina ta za a kwana jikinta ko ba haka ba zai yi ma ciwon nono da take yi da yanzu aka budo maka dole ya za ka yi daga shawun su da su bai sai da zai su aka da karya kake ka ga ko malam zai da karya ne daya ka duba na ka mata magani ka kai mata magani alabamun mene babu lalura ko abubuwan da za a daddauna da za a tattauna kenan a wannan babu malam yace kan nazar tabibi lil mu'alajati kamar kallon likita domin magance mara lafiya ta mace al'adnabiya wacce adnabiya ta ce ba muharramarsa ba ce li mu'alajatiha domin yi masa magani wal haka nan adafinsa ba ka da lafiya malam Muhammad Sani a kai ka wurin wannan likitan ta mace ne ma sunanta to cire du likitan nan mace ce cire du ba ka da lafiya haka zo a kawo ka rangaranga malam aka kwantar da kai a cire na riga mugu ba za a ce a subhanallah subhanallah ta kulle ido ba ana cewa ba wani subhanallah ne ta dudduba ka ta tsuntsira maka allura mace ba ta maka allura ba Malam ya ce bai kama ba ne in ya kama za ga an kama ɗan zanda na ni go in ya kama za ga an kama ɗan zanda na ni go ba da na kai mutane nawa ne za ga likitoci mata da ke duba su su musu allura ma an gani ko to duka irin wannan abubuwan shine aka ce wa bid'at haka nan aka san abu fa huwa jaizun shar'an a shari'ance ya halatta walakin bi shurudi sai dai an sanya wasu ka'idoji a shar'il awwal sharadi na farko la yatajawazu fi nazari mawdi'il haja haka ce ba zai kalla fiye da bukatuwarsa ba kai likita ne eh likita ne to shi kenan za ka ma aisha allura eh za ka ma aisha allura shekara nawa a shekarar ta goma sha takwas shi to shi kenan ka ɗaga riganta daidai ka taranta kawai daidai inda duwawun yake inda za a allura nan kawai za a kalla ba za ka ce tsara ɗagawa sama sama sama ɗagawa da aka ƙaniyanka ga mugu tsira kawai daidai nan wurin ka sa sirri ka gogoga shi ke kaga da ba allura dama zai wa ina ne yake da bukata dama daidai nan yake da bukata daidai na aka ce ya gani kawai ya tsira an gani ko hatta walau kana muhtaj ila mu'arifi al-farj aw tubul malam yake ko da ko abin da za a yi ma allura din a rawa lafiya ko da abin da za a yi ma allura din ainihin kafanta ne al'auran ta ne farjin ta ne za a duba misali sai ce kai likita ne wani kani ya fito a gaban mace saurata in za ka yi ita da kulle ido ka rika aka ba mata wuka kana yayyan kowa ba aka cewa ka kai kai ma ka je ka kai ka to yanzu ya za a yi to za ka kalla kenan kuma gashi farjin ta ne aka ce za ka kalla a matsayin babin lalura ne abinda kawai suke da bukata kenan sai a sa a yi da wannan karin da ya fito mata shi kenan malam ya ce walau dubu ko da ko dubura ne zai yi kuma a'a laluran da ya fito mata a baya ne basir ne irin wannan basir nan mai tsiro akwai wani basir ake cewa na tsara wata mai tsiro to sai a ce shi ne ya fito mata kai ne kuma likita to zai kulle ido kenan ka rika tinja ba kana cewa kawo ka ka yanka zai yi kaga za ka bude ido sosai ka ga menene yaya kuma za a yi magance shi to shine malam yace shar'i na farko kenan a shar'i tsani shar'i na biyu an yi amur istitam bi wujudil muharrami laha aw adam aw adam min niswa an yi amur an yi amur istitam bi wujudi muharramin laha aka ce a samu aminci na rashin tashin fitina a wannan wurin ma'ana kenan sai a samu muharraminta an gani ko sai a samu muharraminta shikenan yarinya na ne ba ta da lafiya za a mata wannan aikin to aka ce in za a yi aikin kai ne likitan ka gani ko malama masa ne kai ne likitan za ka yi aikin sai a cikin zuwa tsaya sai ya ya ne na kana wani dita mata ka ne ne ne haka ka gani ko ba allura na kamata ba yi mata allura yana kallo shi ke ko kuma ko da ban yi magana ba tsayuwa na a wurin zai iya hana faruwan wasu abubuwa da yawa a wurin an gane wannan to wannan shine abu na farko shi zo ga a ka'idar malamai masu yin rukiya aka ce ba a yadda wanda zai yi ma wacce aljana ya kama ba ko aljani ya kama ba ba a yadda a mai addu'a ba sai inda muharrabin sa a wurin an gane wannan sai da muharrami a wani dole ko dai yayin ta maza ko yayin ta mata dole ne da ɗaya daga ciki ko iyayenta idan ka ga me yin rushiyan yana wani shashake muka yana wani shashake muka yarinya yana zama a ruwan cikin ta sai kace kai a shi kai wakar ma alzirin ka za ku wani yi ba sai a zauna a kan ruwan cikin mace wana mata da kiya da kara da take tafi a jikin matar mu aljanna ne an gane irin wannan abu Allah ya tsare mu Allah ya kare to shi na ce to na sharadi na biyu a samu wani muharramin ta a wannan wurin aw aladin minan niswat as-siqati ko ko a samu wani yawa na adadin mata amintatu an gani ko misali sai a ce to shikenan matanka za ta haihu likita namiji ne zai karɓi haihuwa haka shi kenan sai ku tura mai yan uwan mata kamar guda biyar su je suke kewaye su da notice da duka a kewaye kaga a wannan lokacin a gidan kaga ba wani maganar wani wasa da hankali ko ya mata wani abu da ba ba daidai ba duk ba zai yi ba kaga shigowa ta kofa ya kuma muhimmanci da aurewa ko baka lura ba eh ka lura to shi kenan mu je gaba ba ba ba da kin a'a na da kuna da kallon shi ba wai ba da kyaji ba ba o abubuwan da shi ke shi ke dan na gaza magana da sun zo suna kallon ka to ka gani kiyaye ne kuma sai kuma ka kiyaye to mu ci gaba a sharadin talibu sharadi na uku an ya kuna qaribul mu'alaj ma'rufun bil amanati shi likitan da zai duba wannan matan to ya zamanto sananne ne ga amana kada ya zamanto wanda yake ba amintacce ba ne kaga a rikitocin ma sai an zaɓa wanda yake amintacce shi ne aka yarda da irin haka na manta wata ƙasa ne an kai mutumin kotu shi ba ma wai mara lafiya ba ba wai mara lafiya ba mace a gawa ma idan ta mutu to da ma gawa an yi wajen ne ya kamata ka to shi gawa yake bi yake yin zina da su an ce ya yi zina da gawa gawa gawa gawa waki ya fi ɗari biyu yanzu an kai shi kotu da ina bin kes ɗin na na kwana yi ban ma duniyan kes ɗin ba shi kawai idan mace ta mutu kawai zai lallaɓo shi kuma shi yana aiki a mutuwa ne shi in mace ta mutu to sharaɗi ne sai shi sai ya yi zina da ita shi ne asirin shi ya turu da ya kama shi ya ke fara a da kyamara ma a bincika a gani in ya shigo wannan wurin ya yake yi shi na gano ko ai bai da wani aiki in ya shigo wannan ɗakin gawa ban da lalata suna da matattu ba yanzu an kai shi tsara kotu akwai wani kes kwana-kwanan da shi bai daɗe ba haka shi kuma wani ƙaramin yaro ne shi kuma ya tona wani likita shi kullum likita idan ya zo wurin wannan maman nashi sai ya yi mata sai ya injectin ɗinta sai ta ta dogon bacci dogon baccin nan sai a gyara sai ya zina da sai ya zina da maman ranan nan yaron ya dawo ya tarar da shi akan maman shi maman kuma unconscious ta san sila yanzu an mata wannan abin nasu ba ba ta ba ta cikin hayakin ta shine yaron ya ce bai yadda ba ya dan tsara kuma yaron sai shekara kamar goma sha uku ne haka sha uku ba wani babban yaro bane ya tafi ce suna aka yi ta rigima shi ma ce suna ku ku rika bin abubuwan da ke faruwa a duniya wasu abubuwan darasi ne a gare mu mu mu kiyaye jiya nake karantawa shi wa yake da suna asalin sunna yana faɗa wani abu shi ko da ke shi an an cima matan shi mutunci an ki a lura da matan an zo ya zo da matan tana lebo na kalle ta sai zuci ba matan shi tana lebo za ta haihu ya zo asibitin cikin dare ko dab da asuba haka a kunka samu matan ta yi duci wai tana bacci shi ta gudu ko ba ta tana ta zaki eh na kwana ban yi bacci wani na dan rinsa kawai za a zo a abin da kaza kaza kaza kaza asabi sunna yake faɗa dai karshe dai dole ya bar wannan asibitin da wannan matan nashi kafin ya je wani asibitin yaron nan da ke cikin cikin musamman ya mutu shi kuma yana magana ne akan wani wani gadon kaya ne ko wane ne ya yi ma ya yi ma wasu likitoci ko ya nurses ya wurga musu kasafi to shi ne yake faɗa cewa da irin wannan abun fa yana faruwa abin da gadon kayan ya faɗa to irin su yana faruwa shi ma ya faru shi kai kawo wannan dogon kisa yana nan ka duba fesin shi za ga wannan maganar da yi da wuce kwana kwana biyu nan ba shi kuma da yi nakan ji abubuwan da ke faruwa a ƙasa da jiha da kuma duniya gaba ɗaya wasu abubuwan suna zaman cewa ayoyi da darasi ne Allah ya ce mana Allah ya ce mana akwai kuma asibitocin da su majinyata ne maza suke shiga ɗakin majinyata mata an gane yin irin abubu ko lokacin corona ba yi ba ko ba haka ba lokacin corona ya yi wannan an ce corona ya kama shi aka sa shi wata ma su ce corona ya kama ta aka kai su wurin aka zai ba kawai wannan mai corona kawai sai can da corona shi ma kawai sai suke tara lata dole ne aka rama da dole karbi da yaki aka ce ai wannan lafiyar su ma kalauki na ma su ne suna daga corona kawai je na zina duk irin wayan na abubuwan yana da kyau mutum ya bude idansa to malam yace sharadi na uku shi likitan da zai duba wannan matan an yadda ne ya zamanto amintacce in ba amintacce bane ba yadda ba kar ya je ya ga wani abu kuma ya zo ya jawo rikita rikita ai an sha kama wasu likitocin suna zina da matan mutane wata ma matan ma da gangan ma za su ce za su je asibitin saboda ta san idan ta je asibitin likitan zai zina da ita yana ne matan mutum ta zo asibiti ne kwan ya duba lafiyar ta ya yi zina da ita Allah ya tsari Allah ya tsari sai sa ka ce su maza su kiyaye karka yadda ka san matar da tana da sha'awa ka daina kusantanta dole za ka rika neman wani wanda zai rika bene kusantanta yes dole ka gano matanka tana da sha'awa to shike lokaci zuwa lokaci an gano wannan ko lokaci zuwa lokaci za ma ka yin timetable cewa yau za a kwanta da ita gobe za a huta ba kwanciya jibi sai a kwanta da kare ka kwana kwana daidai kwana daidai kwana daidai wannan zai rage mata cewa ta rika neman wani idan ka gano cewa a tana sha'awa to sai a ce ba tsallake yau a yi gobe a yi to in ba haka ba matsala ne da biyu ka sai a kawo maka yara gidanka wanda ba naka ba ko ba shi bane ke sistik Allah ya tsare mu ne haka kan mu kawai da yawa saboda akwai yara lafar لا فرق في ذلك من أن يكون الطبيب الرجل والمعالج امرأة أو بالعكس ما لا يتي باو ببنشي ko likitan ya zama to na miji ko likitan ya zama to ta mace na gano likitan mace ba ta da miji in aka kawo namiji shi kenan ba mu da ya kana lafiya tana lawo guda ka tana lawo guda aka ce gwari zai bige hannun zai ce majira shiran shiran akwai rana a kai shi wannan to shi kenan saboda ba kan lafiya sai ta lawo guda ka eh to shi ne ake magana a shi ne malamin yake magana yake awul ko aka san haka wanda yanzu ba karatun ya ya mai da hankali bane akan namiji ko to sai aka ce akan samu aka san haka aka ce sai aka zo aka lura wannan matan kawai na kawo mata namiji bai da lafiya sai ta labu ya shi arma arma ko na bakin wani likita wai an kawo an kawo mata wani wani mutum ana zuwa asibitin kawai ya riga ya rasu shi ta buɗe shaka ta buɗe shaka ta kalle shi ta ja wurin wajen shi ta ce west kawai ga namiji iya wurin namiji amma west kawai Morgan ta kona to aka ce irin wayannan likitocin mata to kuma za ku sa ido a kansu sosai da zaran kun kai musu kun kai mara lafiyan ku namiji ku ga tana ta zaguda muku dan uwa buge hannun da ce yaya dai an gane wani domin shi mara lafiyar kaga lokacin ba da wani da wani abu da zai yi ya ka ce ku da kun lura suna jin lagu da suna suna kamo da suka arma arma an yi halitta na wurin a ga ce a ga dai kawai sai mutum ce ba ki da hankali ba a hankali an gane irin wani abu ba to shine ma da yake awul ak ko ko aka san haka domin abubuwan kai ne Allah zai tsaye da kawai duk yadda ba ka taɓa tunani ba abin ya wuce haka abin ya wuce haka in wasu likitocin ne mata in ba isa ba ga suna bin suna bin mazajen idan mazan ne kuma ga suna bin marasa lafiya mata duk ba haka abin shi ba yanzu wani ya faɗa ba to akan sa yadda sun da bai suka yawaita ba shine mata likitoci su rika bin marasa lafiya maza kila mara lafiyan kaga bai da wani kuzari a jikin shi ko bai da wani kuzari haka ta amma ba wani mara lafiyan ma yayi ba Allah ya tsari, Allah ya tsari, Allah ya kare. Mala ya ce sharadi na hudu, Allah yuje da manyo alijin maris min jinsi. Sharadi na hudu shine a rashin samun nau'in wannan mara lafiyar da zai lura da shi. Kai namiji ne, to babu wani likita namiji wanda zai iya lura da kai a wannan fannin. An gane, operation ne, to babu wani likita namiji wanda zai iya maka operation sai likitoci mata an ci ba likiti a mace ne za a maka operation babu wata likita kwararra ta mace za ta iya mata operation din sai namiji aka ce to shine shine sharadi na hudu an lura fa in kana al maridu imratan malam yace idan ya zama to mara lafiyar nan mace ce fal aula to zance mafi shahara abin da ya fi dacewa an ta koma ala a ilajiha imratu shine a samu ta mace ta duba ta an gane wannan ta yi mata allura ta mata komai da komai misluha kwatankwacin ta ita ma in za a sama muslimatin a sama musulma ya fi kyau kaga bayan an samu mulkitan mamaci to aka ce a ƙara samun musulma ya fi to amma in ba a samu musulma ba sai a samu ingozi da john aka ce babu ne fi su duba ta dai an gane wannan fa in ta'azzara fa in ta'azzara idan abin ya gagara ya cira fasabihin muslim ya sabi wa zalika in aka samu wani yaro matashi wanda zai iya yin haka din za ka ce sai ya lura da ita ya duba ta to amma kaga a yanzu dai yanzu halin da muke ciki ba za a samu yaro karami likita ba sai wanda ya balaga ko ba haka ba don ko wannan yaron da kake ganin shi wanda malam Muhammadu ne Allah dai ya biyo ba Allah dai ya biyo kana ganin ta kamar bai san komai ba komai ya sani babi babi an an lura ko to kaga to balan na ce malam Muhammad Sani kana ga mutumin da ke mun ya zo sai a ce wai yana yudar kai shi shi yaro ne har yanzu wani yaro ka ma faɗa ne in je mu ya fito sai a ce wani a cewa shi bai tsufan nan ba muna nan da kai abu salama haka ya bari ko kuma shugaban kasa da ya je mu ya fito a ce da yana so kara da shugaban kasar kuma ya ga duk wannan abin ba zai iya ba yana barin gemu ko sai ga a ta ma ya rage da su ba eh a ce duka farare ne ko baki ɗaya babu to kai ma malam Muhammad in ma zaka daina ka daina an gane ko malam yace fasfadi to a samu yaro karami muslim musulmi man yastafi zalika wanda zai yi haka fa inda azara idan hakan ma ya kira fasfadi kafiru to a samu kafiri ya ji wa matan naka musulma to amma dai kamar abin da muka faɗa ne yanzu zai yi biya a samu likita wanda yake ɗan shekara goma sha uku ne zai yi biya an gani zai yi biya ka fara aure cewa za a samu likita ne daga ɗan shekara ashirin da uku zuwa sama ko ai ma a samu likita ɗan shekara ashirin da uku ba ƙaramin sa- ba ƙaramin sa'a ba ne ko ba ƙaramin sa'a ba ne abin da sa nake maka haka saboda lissafi ne abu yaron nan zai iya shiga jami'a yana shekara goma sha bakwai saboda har suna cikin ɗan shekara ya tasiri suna da su sai su zana jarabawa ko ba haka ba yana shekara goma sha shida ya zana jarabawa a shekara goma sha bakwai zai shi ya fito ya yi applying ya kama jami'a kaga shekara hudu 2017 18 19 20 21 22 mukaddara ma 22 shekara biyar da service din shi an lura 22 23 ka tabbata cewa ya ƙara zuwa ko na likitancin shekara ashirin da uku. by 24 years ya fara practice su kaga akwai possibility za a iya samu ko akwai yiwuwar za a iya samun likita ɗan shekara ashirin da uku ashirin da hudu ba a ɗan shekara ashirin da hudu ya rage da balaga kuma kuma ba yaro ba ne ka gani to shine malamin ke nuna maka dai a yanzu dai kam wannan lissafin da malamin ne yake yi zai yi zai yi wahala ba laifi ne in karaya ne me za a iya cewa yaro ɗan shekara goma sha uku sha hudu zai iya jan karaya ko zai iya jan targar da ake cewa ko zai iya ɗaura to irin wannan wannan wani abu ne daban wani abu ne daban amma dai a ce likita sosai to da kaman wuya fahimta azzara idan aka yi gagara famratun kafira a samo mace ta gaban kuriya ayyuhal kafiruna ta duba wannan matan naka musulma shi ma fa in ta'azzarat idan samun mace wacce za ta iya wannan aikin ya gagara fa muharramiha almuslim a samu muharramin ta musulmi in kana da dan uwa likita musulmi shi kenan sai a ce a a ji a kirawo ya ya kallami to shi kenan sai zai duba ta fa in ta'azzara idan ya gagara dan uwanta musulmi babu likita fa muharramiha alkafir a samu muharramin ta wanda yake kafiri sai a ce a ai da wanta da dan uwanta wane da wane idan wannan su an samu kuskure akwai wanda yake musulmai ne akwai wanda yake kafirai ne kamar family na yarbawa haka kaga yarbawa suna da irin wannan sai a ce a raba wayannan su yi musulunci alamun wuri wayannan su yi musulunci su ba da gaske suke ba kamar yanzu mutum yana da yara kamar guda goma shi baban sai ya ce to one two three four five Christian one two three four five Muslim ke dadi wa ce in an je lahira in musulunci ne gaskiya sai ku shirci su wayannan sauran yan wannan in an je lahira haka kirista ne gaskiya su sai su shirci wayannan sauran so mun yi balance ne ce da yes yes yes yes to a karibu shi kuma baban sai ya raba kama ya je musulunci ya je masallaci ranar lahadi kuma ya je coci na to kaji ko to akan samu irin wayannan mutane to za ka ce idan ba a sama ba to a cikin yan wancan wanda yake kafiri ne a dubo shi in akwai likita ya zo ya duba ta malam yace shi ma fa in ta'azzara in ya gagara fa ajabiyul muslim a samo wani kowane musulmi ya zo ya duba ta shi ma in ya gagara aka ce to fa in ta'azzara fa ajabiyul kafir a samo kowane irin mutum ko kafiri ne ya zo ya duba ta a da yake ci rayuwarta an gane wannan in musulmi ne namiji a ce ci rayuwar shi misali sai a ce an kasa samun kowa duka likitocin da ake da su duka mata ne to ba za a tsaya cewa ai Muhammad Sani lokacin da lafiyar shi kalau baya son mata suna duba shi dan na rubuta shi rubuta shi haka nan a- a kaduna akwai wani layi Jos road akwai wani mutum ya yi kaurin suna kan irin wannan shi bai yadda likita mace ta mai allura ba ya ta wannan bakin ai haka ya yi kaurin suna sai wani rashin lafiya ya kwantar da shi malam rangaranga aka ɗauko shi aka kawo shi wani asibiti asibitin ma na gargajiya ne irin karamin asibitin nan shi likitan likitan ya sha sunan shi me ke damun ka haka mutane suka sami wai da kazo zai ce masa me ke damun ka rangaranga aka kawo shi to wanda ke duki kuma mace ne da shi ne an kawo ya haka ce to haka ce shi ba wannan ba baya san mata na duba shi ce to shi kenan sai ku bashi har sai lik- babban likita ya zo zuwa dare zai zo gashi kuma yanzu sha biyar rana ne ce to yanzu ya ya duba haka ce a ba ta ne ba ta duba ta duba to ba ma wanda yi a kiyaye Allah ya tsari kuma wannan shine abin da zamu yi dauka a karatun mu na yau abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya bar lada wannan muka zuciya Allah ya fi mana kuma karatun mu na yau mun yi karatu ne ina ne da ina ne mutum zai iya kallo a jikin muharramansa a jikin wacce take ba yarka ba ba matanka ba ba yarka ba ba ƙannuwarka ba kai ne yanzu likita ina ne za ka iya kallo a jikinta ko kuwa kai ba likita ba ne hadari ne ya faru to yanzu ya za ka yi haka ce to wannan karatun na yau abin da yake karantar da mu kenan za ka kalla daidai inda bukatuwan hakan kawai ya taso ne kai likita ne to cire mata a tabu da zaninta daidai wurin da yake ka karanta ne inda za a tsira alluran daidai nan kawai ake da bukatar da tsira ka kalla wurin ka sa auduga ka gogoge ka tsira shi kenan bukata ya biya in mace ne ba a yi jin da ta ciro ka ciro wando a haka ce ka ɗan zamu wandan ta goga auduga ta gogoga da tsiri ta tsira maka shi kenan ka samu gaban ka ba a yadda ka ga wani abu wanda ya wuce nan wurin ba to idan laluran kuma yana jikin wani abu ne wanda yake ba maka ba dole sai an ga wurin kuma ba misali sai a ce laluran ya fito wata akan nono ko ai akwai ciwon nono wanda za ga ya kama mata Allah ya tsare Allah ya kare ba kyau yana wahalar da su. wani har sai an yanke ba to yanzu kai ne likita to shi kenan sai karshe kullai da kake ka ka sha ba kai ustaz baba zai yi baba ya ce ba zai yi ba. to ya zai yi sai da kalla a wannan lokacin to da lura ne aka ce nan wurin kawai za ba za ka ce a buɗe ɗayan gari aka ce an yi mugu an gani da ta aiki ba an gani to wannan shi ne dai karatun mu na yau abin da yayi magana akai sai aka yi karatu akan sharuɗa din sharadi wanda shi ma aka yarda a musulunce za ka iya kallon wani abu a jikin wata mata wanda ba muharramin ka ba an sa sharuɗa guda hudu ne wannan shi ne abin da muka yi karatu a kai sharuɗan kuma wayanda ba su zo ba su ne karatu ya wuce su Allah ya bi mana ko ko ba ka ba to sharadi na farko shine kai ke tara wurin da yake da bukatar ya yi allura a wurin ko ko ya kalli laluran kawai shi kenan sharadi na biyu amincewa fitina ya zamanto a wurin akwai wasu babanta ko wanta ko karanta mai wayo da ya raka ce in ga ɗayan ma wani sai gari ko ba ga ba gari ko kuma ya ja barnaki wannan yana da tauri ne ko kuwa ne bai da tauri ce ina ruwanka da taurin shi kai dai duba abin da zaka duba kawai shi ke an gane wannan shar'i na biyu kenan shar'i na uku shi ne likitan da zai iya duba wannan abin to ya zama zuwa amintacce ne ba a tuhumansa da lalata da matan mutane ko wani abu makamancin haka shar'i na karshe shi ne Allah shi ne ba a sama jinsin wannan mara lafiyar da zai duba shi ba kai namiji ne ba kan lafiya ba a samu namiji da zai iya duba ka ba a mace ne ba su lafiya ba a samu likita ta mace da za ta duba ta ba shi ne sharadin kuma akan shi ne muka tsaya Allahumma amfana bihi za mu tashi akan kallo domin ba da shaida mace za ta wuce za ka iya kallon ta aka ce eh, za ka iya kallon ta don ba da shaida an gane wannan ko ko a'a ka aure ta ne to amma a gabanta akwai wani ƙari akwai wani abu wanda zai hana ka saduwa da matan to haka ce za ka kalla to wanda zai zama to ya testifying cewa eh da gaske ne kina da wannan ba to haka ce za ka iya kallo a matsayin shaida an gane wannan shi kenan sai a gayyato shi kenan sai a gayyato mata ha ko da ma kana tunanin za a kirawo ka ne ka ga mun gudu da tunanin za a kirawo ka a ce kamar gani malam wanda ka dubo da ya tunanin za a kirawo shi mata za a kira ba ta gani injuwa kaji ba injuwa ne ya ce haka bayan shari'a ne muke karantawa ta ce a duba domin shaida kai ka ce kuma ba kyan gani ko a ido kake magana a kai kuma kai ne ka kai dai ka gaya ma yara wannan ko arwa to kaji ko to Allahumma amfana bihi to mu je darasi na gaba menene jama'a ulumu ne ko me fiqhu sabon littafi ko ba shi ba to mu je أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم muna nan a cikin littafi na Ismawi kuma mun fara babi na farko mun je mun tsaya daidai inda idan bacci ya yi tsawo ya yi nauyi a ta kari idan ya yi tsawo ba nauyi to yi ta abu min wurudu na musa bana ko ba haka bane malam ya ce wa min al-asbab allati tanqudu al-wudu aidan yana daga cikin sabubba wanda yake warware alula kuma gashi nan zawalul aqli zawalul aqli gushewar hankali malam ba mutane daga wurin kuwa gushewar hankali mutum ne ya yi alula zai shigo masallaci sai farfadiya ya kama shi an san farfadiya shi ke akwai alula yanzu babu alula ne yasa saboda ya fita cikin hayyacin shi an gani ko ko ko a mutum ne ya yi alula sai aljini ya kama shi an gane sai aljini ya kama shi an kama aljini ko to akwai alula aka ce babu alula ko mutum ne ya yi alula sai aka ba shi kofin giya sai ya kurba yana kurba sai sai fara ganin duniya tana jiyawa sai da haka duniya da zama ta dai ta dai zama haka yanzu to yanzu akwai alula aka ce babu alula saboda mene gushewar hankali an gani ko bin diluli ta hanyar hauka wani ijima'i haka nan da suma mutum ya yi alola sai ya suma ta hanyar samun wani mummunan labari Allah ya tsari misali mutum yana zaune kawai sai aka bugo mai waya yana ganin wayan kawai sai ya ce kawo waye mama san kawula kawula lafiya kuma hello kana ina ne inna lillahi wa inna ilaihi baba ya rasu to ce mai din nan da aka yi baba ya rasu kawai sai zuciyar ta buga boom kawai sai yanke jiki shi ma ya faɗi ya suma akwai alula yanzu babu alula an gane wani ko kuma ya yi wa alula ne da asuba zai je masallaci yana fitowa zauren gidansu a shi akwai yan atade atade dama suna son wayan shi kawai sai suka mai gora suka yi ana mutane mugaye ko ina ko ko zai tafi shu shi dai ya san abin da ya cike nan yana bude ido ko sai ganin da asibiti sha to ai da ma nayi Allah zai sallah asuba ne haka sha wannan sallah asuba kuma ne shi yasa muke faɗan wannan ka san kai na faɗa wannan da yawan mu in za mu fito masallaci sallan asuba ba ma dubawa ana fitowa daga gida ko sai a samu tafiya ina ganin mutane da yawa very wrong za ka fito daga gidanka kafin ka fito nan ne kofar gidanka nan ne kofar gidanka to da ka sa kafin ka daya ka leka ka leka lafiya ne lafiya na sai ka wuce sosai all our Allah dai ya sani kawai an gane magana ko na gane babban mutum haka ya fito daga nan yanzu ko da ta Allah ga wata malam na ka mun ka fito ba bi ba wani to wallahi na gari samu sanar da ta kuskure ka da gyara wancan haji shi ma ga yake cewa duk zan gaya muku su na kan sa duk zan gaya so it's very wrong duk lokacin da ka fito gidanka kaga tunanin waya ana zaman lafiya ana komai sai Allah ciwo in ji hausawa ya ba su Allah yana ka tsaya kafin ka fito ka leka ba wani wanda ya lafiya ko ba gidanka ba wani yana jin a da san gaskiya ba duniya ya tsara da ke ba ko ba haka bane sai ka lalle ka tukunna kai mutu shi kenan sai ka so da kuma ta ba tafiya kai ɗaya biyu uku ka waiga yes sosai a musamman yanzu a nan garin lokacin ramadan haka faɗa ba wasu za su je da hajjudi za a tashi su mata ko ba ka ga bane ko ba ka bane ban san layin ba zan yi layin ba a layin da ni kun ji ko Allah ne dai kawai ya tsare irin cikin wannan da ake yi da daddare ba to balantana yanzu da abun ya ƙara kamari ana yin kidnapping da mutane ana samun kuɗi to kawai shi kenan kai kawai zaka yi sallah masallaci shi kenan kai kai bawan Allah ko da kai tafiya daya biyu uku hudu ka waiga in ka ga wani yana sauri sauri yana sanya da shi kai ma sai ka dan ƙara fafala wa rubutu kawai kawai a zo a baka da salati da sallabi saboda haka muna faɗan wannan ne kira ga muna faɗa kamar da dariya to amma na san abin da nake faɗa maka ka kiyaye a Kaduna a Kaduna akwai wuraren da ba a zuwa sallar asuba ba a zuwa in dai kai kana dan hannunka kana da yaji zuwa dan kudinka ba a zuwa mutane ba ka ba hanyar masallaci to da daga nan mutane suka jawa in dai kana dan rubin asirinka shike nan sai ka sallan ka gida kawai gudun mene Allah ya kyauta ko ba ka ba Allah ya kyauta sai za abin da ya lalace in za ka fita gidan ka lalle ka ka lalle ka lafiya yi lafiya kiliya sai ka dinga ka tafiya daya biyu kawai ga wane ne ka daina sauri sauri sai ma sai kara sauri in ka ga dan fara buboti kuma saka dan fara buboti ya ja me ka daga ja lafiya da kan kana yi ne ma nake ba shi kenan ba ko wani ya zai cutar da kai saboda yanzu abun da suke yawo suke yi da wuka ko bindiga sai a kagaba maka a jiki a ce kana motsi a harba banza to sai kai kuma kasa eh sai ka ce wa shiga moto sai ko ka shiga shikenan labari ya canza sai ka ji matan tana cewa daga zuwa masallaci ne har yanzu bai dawo ba so daga da kayan tafiya daya biyu uku kawai ga daya biyu kawai ga ci gaba tafiya da ka ga wani baka gai baka yi da shi ba ko kamar kana tawa haka sai wani yana kurozin zai tsallo ko wurin da kake sai ka ankare Allah mala wallahi ina ga mu gaskiya na fa wani ke fara to haka ce wani jima'u ko suma wasu kuru komaye wa yankudul wudu alula tana warwarewa bi riddati ta hanyar ridda an gani ko an gana ridda ko mutum yana cikin musulunci sai ya fita ita musulunci ne sai ya ce ya daina sai yana cewa ya daina din nan ya fita musulunci an gane ko ya zagi Allah an gane wannan ko ya taka Qur'ani ko ya gurbe Qur'ani a cikin shadda ah riddan ko ya yanka wani abu jinin a zuba mu Qur'anin wannan da rijal an gane wannan Allah ya shi mana wa bi shaqi fil hadathi haka nan alula tana warwarewa idan mutum yayi kokonto akan hadathi an gani ko ma'ana mutum ne yana da alula sai ba sanan ta kaman da zuba na kama ruwa ban yi tsarki ba ka ai ma ba wannan bane matashin kawo ma na yi tusa da su to wanne ne ma ya fara zuwa aka ce kayan ustaz kaunan ka ya karye kawai ka je ka sake wuta an gani ko wa bi masjid zakari haka nan alula tana warwarewa idan mutum ya taba gaban shi a mata ba tare da wani shamaki ba kenan za ka iya sa hannunka Muhammad Sani na cikin aljihu sai ka yi tusa ko bai lura ba ka lura yanzu kaka ce wai ko ina ta misali wai da malam Mahmud da ne ka dawo shi sai sai za ka yi misali da kai kai an ga eh a wajen da kai yaro ne shine aka ba ma ji yau karatu ba ta dace da wani ka gani ba to haka ce wa bi masjid zakari haka nan idan mutum ya taba al'aurarsa al-muttafi wanda ya sadu fata da fata an gane wannan dibadir kafi da cikin tafin hannunsa wannan shine cikin tafi nan aw bi badil asabi ko da cikin ko da cikin yan yatsa wayannan wayannan shine cikin yan yatsa to ɗaya daga cikin su idan ya taba al'aurarsa da shi kai tsaye shi kenan Allah na baci aw bi dambaihi ba ko ko da gefen su shine wayo ko ya sai sa na kan yi ka sozawa mu aka ce aina kuma ya nemi magani ko da ma ce wannan scratching kan akwai lalura ne ko eh an ce lalura ne haka wasu malamai suka ce amma mafi yawanci ba fa lalura ba ne an gane wannan mafi yawanci wannan kaikayin ba lalura ba ne abin da ke faruwa shine da yawa daga cikin mutane in suka yi wanka ba sa shafe mai a gabansu sai gaban sai ya rika bushewa to idan ya bushe skin ne kamar yadda kake ganin kan mutum idan mutum baya shafa mai baya wankewa zai rika yin farfari ko in an zuwa jira in kai ka kaza ga yana saka kabi to fatan ta bushe to shi ma gaban mutum idan baya shafa mai fatan za ta rika fari za ta rika bushewa kana zuwa za ga wani farin amma yana kakkabi ba sani ba mutane sun taba lura an taba lura to idan ka fara shafa mai za a ga wannan wannan abin ya daina to wannan bushe wanda yake yi shi ne sai ya rika maka kai kai idan kana tsotsawa sai ka rika jin daɗi ma ba sai ban hanta kuma dora duka ba muna jina ba shi ne magani An rabo, duka wasu abubuwan muna ji ne, to amma mun faɗa ne a nan wurin saboda mu taimaki mutane da yawa wasu abubuwan ana yi ne kawai a karɓi kuɗin mutane an gane wannan ba na ce babu laluran ba akwai laluran amma idan ka kasa mutane kashi goma to kashi takwas duka in sun yi wanka ba sa shafa mai a gabansu mu gaya mutum na gaskiya to wannan rashin shafa man shi ne ke sa fatar mutum sai ta bushe kawai ya yi wanka ne ya jika wurin su kaga wurin ya bushe kenan ruwan na gama bushewa shikenan wannan fatar ta kara bushewar ta to amma idan yana shafa mai akai akai akai akai akai akai shikenan sai ga duk wannan laluran ya tafi shine dan Allah subhanahu wataala mu kara gaba walau bi asbi ko da da dan yatsa ne azzaidi wanda yake na kari ka san akwai yatsan da yake kari shine a kasar Hausa kuke cewa cindo to da zaka taba al'auranka da cindan alula ya karye amma da sharaɗi in hassa in yana motsi shi ne wasu malaman zaune suke cewa in hassa in yana da rai to amma mafi fassarar kyau wurin shi ne in hassa in yana motsi shi ne dama motsin shi ne ran an gane wannan motsin shindan shi ne yana da rai in baya motsi kawai ya zama rubu ne an gane wannan to shi ne wannan wa billamsi to shi kuma wannan shaban wa huwa ala arba'ati ahkam an kasa shi zuwa gida hudu ne na daya a nan ne za mu tsaya in Allah ya kai mu gaba Allahumma anfa'na bihi amin kuma yana ganin darasin da za mu iya dauka kenan darasi na gaba sauran minti kaɗan sauran minti goma za mu iya ko mu je tambayoyi to azkar ne za mu iya yi shi to akwai tambaya wane ne bismillah liman yana jan sallah kiyaye ka na ya tuna bai tashi abu laban da ya tsarin da ta ba wannan sallan yi dora
sallah ta shiga ta yi daidai ya sallah ta yi daidai an gane wannan kana tunanin wannan rakoyi biyun da ya yi sallah babu aula ba su haka cewa suna nan shi ne ribe da su an an gane wannan ko za mu za mu karanta ina ce kan kaman a askari ne ko ake cewa da sai bayan da ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yana cikin waigowa barin hagushi sai an go buta la ilaha illallah ashe da na fito bayin ban yi alula ban yi alula ba ma to haka ce sallan mamun ya yi shi sallan shi ne ta lalace an gane ko shi kenan sai ya je ya sake alula za mu zo mu karanta ɗaya daga cikin wayannan daban ina kirs ɗin kaman a cikin askari ne haka ina kirs ɗin kaman a cikin darasi na gaba isnin hafiz kariya na nawa sadisu wasu sadisu wasu lasun an gama littafi kenan kariya na talatin da bakwai ko ba ka ba azkarul istisqa ha addu'an roƙon ruwa addu'a ne ne idan aka ga ruwa yayi jinkiri bai zo ba to aka ce ga addu'an da mutane za su yi ta yi nan sai su rika cewa Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna shi za a yi ta yi Allahumma agisna ya Allah ubangijinmu ka kawo mana ɗauki Allahumma agisna ya Allah Ubangijinmu ka kawo mana ɗauki, Allahumma agisna ya Allah Ubangijinmu ka kawo mana ɗauki, shi za ka kai. Yaya? Ko ba fasara ne mani? To bu zai da Ka san ilimi bakin magare shi, ko ba ka ba? Yawwa. Zai yi a gona fiska a gona fasarar wani tafunawa. Sai mu haɗa, ko ba ka ba ne? yodaran bari na gaya muku yan uwa yodaran kai ne ka ce wai sai komai ka sani an gane wannan yodaran kai ne za ka iya ka karantar da mutane wayannan mutanen da suke karantarwa sun fi kai ne ko baba ko ba barwa saboda ka yodara ne ko bari na ƙara gaya muku duk lokacin da ka zo kana wa mutane karatu ka tabbatar a wurin na abu wanda ya fi ka ilimin nan kawai ya zauna ne yana karuwa da kai kan wasu abubuwa ko dai ya karu da kai kan fassara wanda fassaran da yake yi daban kai fassaran da kake yi daban ɗaya kenan na biyu ko ya karu da kai uslubin da kake amfani da shi wanda ba shi yake amfani da shi ba ya adopt na uku ko ya zauna ne a gaban ka kawai yana muraja'a ɗayan ukun nan yana faruwa duk lokacin da ka zauna gaban mutane kana yin karatu ka sa wannan a ranka kaga je kawai kowa ya zauna har sai na kai kaɗai ne bayi kai kaɗai ne ka iya karya ne an gane wannan Allah ya ce mana sai ga wani wani ya gaya maka ai shekara talatin da na karanta littafin nan ka tuna min da fassarar da malam wane ya yi sai kawai ka ji a talatin to shekarun da kuma kai guda nawa ne an gane irin wayan abubuwan ku sosai sosai ba mu taɓa yin wani karatu a masallaci ba liman ya ce an tuna mai da wani fasara ku haka abubuwan yake wannan fa ya ma ya faɗa ne da bai faɗa ba za mu sani to haka karatu yake to ya ka malam Muhammad Sani in ka ga fasaran nan akwai kuskure ko akwai gyara ko ba الإذن الثامن والثلاثون كاريا ثلاثين تقل ما يقول إذا حاجة الريح الدعاء da ake yi idan guguwa da iska ta tashi an gane ka san guguwa to idan ta tashi ake yi sai ka ce Allahumma inni ko wasu na cewa idan iska ta kada a kasar Hausa in ka ce in iska ta kada shi ne kamar na zama da wani iska ta ko ruwa da bai dan daɗi ga wanda kaga ba abin nan ba ko ba ka to amma ya ga sarauta idan ka ce iska da guguwa an san ba ta hazo ba ne ko ana gudun a wannan abu ma wani abu zai iya faruwa sai malam ya ce sai ka ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha ya Allah ubangiji na ubangijin kowa da komai inni ni dinnan bawanka Allah as'aluka khairaha ina roƙonka alherin da ke cikin wannan guguwa ko alherin da ke cikin wannan iskar wa khaira ma fiha kaga Allah yana roƙonka alherin ta da alherin da ke cikin wannan guguwan haka fasara ya kamata ya zama wa khayra ma ursilat bihi ina roƙonka alherin da aka turo wannan iskan da shi wa a'udhu bika ya Allah ni dinnan ba wannan naka ina neman tsaranka min sharriha daga sharrin wannan guguwan ko sharrin wannan iska wa sharri ma fiha da sharrin da ke cikin wannan guguwan wa sharri ma ursilat bihi da sharrin da aka turo ta da shi to a irin haka ne sai ga Allah subhanahu wataala ya tsare gidanka makwabtan da kawai sai ga an dauke kwanan gidansu gaba da rubin musamman kun taba ganin irin wannan a garin nan kawai sai ga rubin gida ba gaba daya an cire shi tas an kai shi wani layi an ajiye Muktar gani ya? Ba wani babballawa ba komai, tas za a cire yadda ka ga haka rufin kwana. Cire shi shu sa kai shi wani wuri sai a doke. Shi kuma makwabci shi gashi nan ko kwano ɗaya bai ɗaga ba. To amfanin yin addu'o'i kenan. In baka iya rike wannan addu'a ba kai da Hausa. Duk lokacin da ka ga wani guguwa ta taso ko kana shago ne kai addu'a cewa to Allah na roƙon alherin da ke cikin iskan nan Allah ka sada mu da shi sharrin da ke ciki Allah ka kaɗe ka kare dukiyoyinmu da gidajenmu shi kenan sai yanzu ana cewa iska ya kware gidan wani ya kware gidan wani amma kai ko kwano ɗaya bai ɗaga ba kuma ko da ma kwanon ya ɗaga sai ga bai kai darejin wancan ba an gane wannan to amfanin yin addu'o'i kenan kuma wannan dama ana ɗaukar addu'o'i bibbi ne ko to za mu ƙara komawa al'adkar ko adkarun istisqa addu'an roƙon ruwa. Allahumma a gitna, Allahumma a gitna, Allahumma a gitna, ya Allah ko? Kamar abin shi. Allah ya kawo mana ɗauki. Shi ne agajin rai. Malama wanzan yana dariya ba. Kun yi da cewa fasarar nan malama wanzan yana da wasu fasara. Allah ka mana agaji, Allah ka kawo mana ɗauki. Kawo naka. Ka mu je gaba. Allah ya kawo mana ɗauki, Allah ya kawo mana agaji. An gane wannan ko? Saboda mene ba ruwan. In ba a kawo wannan ruwan ba, to rijiyoyi kafewa za su yi. Ɗaya kenan. Dabbobi za su yi ta mutuwa. An gane wannan? Mutane kuma za a shiga wahala. To amma kana wannan addu'ar Allahumma bisna Allah kawo mana dauki Allah kawo mana agaji shikenan sai Allah ya fito sayin bayin sa sai in kuka lura za ku ga ruwan rijiya yanzu ya fara yin nisa ba an lura ko ya fara yin nisa alaman cewa daga nan zuwa wata daya wata biyu in ruwa bai sauka ba za shi da wahala sosai ma ya kulu idan hajata bimu addu'an da ake yi idan guguwa ko iska ya tashi Allahumma inni as'aluka khairaha ya Allah ina roƙonka alherinta wa khaira ma fiha Allah ina roƙonka alherin da ke cikin wannan iskan wa khaira ma urzat bi Allah ina roƙonka alherin da aka turo wannan iskan da shi wa a'udhu bika min sharri Allah ina neman tsarinka daga sharrin wannan iskan wa sharri ma fiha da sharrin da ke cikin iskan wa sharri ma ursilat bihi da kuma sharrin da aka turo da shi اللهم انفعنا به